والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين باب الاسم فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم وذا وأنت والذي ومن وكم باب الفعل والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله ادخل وانبسط واشرب وكل
الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو الصبر الشرين دا هدوغ وتربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دا دلي هدو دا أربعين دا أكو وان دا يداتي دا تلاتين وتنقوما شكرا تدبو بيو da ashirin da ɗaya darasinmu na biyu a cikin littafin mulhatul i'rabi wasin khatul adabi wallafar babban malami al'imamul hariri wanda aka fi sani da al-haririyu abu muhammad al-qasim bin aliyin al-hariri al-basri al-haririyu al-basriyu rahimahullahu ta'ala to za mu tashi babul lismi bayan an yi bayani akan abin da ya shafi a tariful kalam da kuma a kasamul kalam to kuma yanzu ya yi bayani akan wa'annan karkashe-karkashen da ya bayani shine anwa'ul kalam ya yi magana akwai alismu akwai alfa'ilu akwai alharfu ja'a lima'ana don zai yi bayani akan alismu ya fara da shi saboda yana da yawa kwarai da gaske a cikin larabci suna idan an ce suna shine ma dalla ala musamman duk abin da yake nuni akan abin da aka ambata aka samu suna to shi ake kira suna ya shahi dan adam ya shafi dabba ya shafi tsuntsaye ya shafi komai komi na iya shiga ciki to sai malam ya ce falismu shi alismu wanda mun yi bayani satin da ya gabata yana da lugogi guda goma sha takwas sannan mun faɗa cewa an yi saɓani albasriyuna suna ganin cewa suna mushtaqqun ne minal asumuwi shine al'ulu war rif'a al'ulu war rif'a ɗaukakuwa da kuma daraja to daga nan ne aka tsago alism alkufiyuna su kuma suka ce a alismu mushtaqqun min simati was-simatu hiya alama an tsago shi dai daga sima shine alama to sai mala yace a kamar da muka faɗa ma dalla ala musamman abin da ya nuni akan abin ambato shi ake kira suna to nan sai mala ya kawo alamomin daga cikin alamomin shi sunan yana da alamomi da yawa amma malin sai ɗauki alama ƙwaya ɗaya sai hita batun saura wasu malamai na hau sun ce sun kai alamu hamsin da wani abu abubuwan da suna ake iya gade da su to sai ce ma ya dukhuluhu shine abin da yake shigansa min harafin min wa ila ko harafin ila eh kamar misali ka ce kharajtu min albayti ila almasjid kaga min albayti kina albaytu suna ne saboda ga min ta shige shi ila almasjidi almasjidi suna ne saboda ga ila ta shige shi to duk sanda ka ga min ko ila min ba man ba kaga sun shiga ga kalma to ka tabbata wannan kalma suna ce ba sa shiga fi'ili sannan suna cikin huruful jarri wa'anda sukan wajabta ma suna wasali ne na ƙarshe ya zo da kasara kaga kharajtu min albayti ti ila almasjidi a gani saboda harfin jarra ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidi harami ila almasjidi alaqsa allazi barakana hawla kaga almasjidul haram aka yi masa jarra saboda min almasjidul aqsa shi ma aka yi mai jarra saboda ila saboda ila to wannan shine sai ce auka na majruran ko kuma ya kasance abin wa jarra da harafin jarra ya shige shi kuma sai kaga harafin ƙarshen a yi masa wasali kamar yadda muka ba da misali bi hatta da harafin hatta wa'ala da harafin ala kamar hatta matala'il matala'il fajar a gani asuluhu matala'ul fajiri amma tun da hatta ta zo bayan matala'i to shi yasa ake karanta hiya hatta matala'il fajiri a gani sannan ala amma ka ce jalastu alal kursi eh eh alal kursi na zauna saman kujera eh to kaga da hatta da ala dukkanin su mi suna wa suna jarra su ma waɗancan da ya ambata suna wa suna jarra min wa ila dukkaninsu da hatta da ala dukkansu haruffan jarra ne in sun biyo bayan suna su ne mai jarra ko ta zahiri ko ta takadiri idan li'irabin sunan li'irabi ne takadiri to sai a kaddara ta in kuma li'irabi ne wanda yake na zahiri na labzi to sai a bayyana ta yawa kamar sallamtu ala musa ko ala ba shi ne ka in faɗa ba kamar a ce misali a ce misali menene to sallamtu ala musa ya yi da kaddara ta za a yi sallamtu a marartu bi musa a gani bi musa kaga jarraba ta bayyana ba ko saboda mi kaddara ta za a yi ga alif na ƙarshe amma waɗancan misalai da muka fara kawo kaga wasalin gafili yake to misaluhu misalin suna shine ce zaidun kamar zaidu kaga zaidun alamun ne shakhsi suna ne na yanka na dan adam na mutum to za ga min da ila da hatta da ala duk suna shiga gami ga zaidu wa khailun dawaki shi kuma alamun ne na mi hayawan ko kuma suna ne na hayawan ba za mu kira shi alami ba tun da jam'i ne khailun dawaki shi ma wa'yancan haruffa na jarra suna shigansa waganam da tumaki ko awaki a gani ashe an ce suna ba ya takaita ga iya sunan mutum ba sunayen dabbobi na ciki sai cewa za akwai za ismul ishara maka ce za wannan wa'anta duk da ni nawa tilka yasa wa'anta da kuma anta shi kuma kaga zamiri ne nuska wa tilka ta fi kyau don wa'anta zai iya shiga shi ma dai amma dai wa tilka ya fi tun da ya ce za eh ismul ishara na namiji tilka ismul ishara na mace eh to kaga wannan nuska din ta fi dacewa da siyaki amma wa anta damirun ne munfasilun damirun ne munfasilun da ma ba laifi wazanin ba zai iya lalacewa ba tilka anta wazanin daidai ne to shine yace da anta wallazi sannan da allazi shi kuma mi ismul mausul ko ko alismu al-mausul alismul mausul wa man ismu shartin eh man ya'mal su'an yujza bi ismu shartin wa kam adatul istifham ta tambaya ce eh yawa kam to duk wayannan sunaye ne kenan suna kashi biyu ne akwai alismu az-zahir kama zaidun khailun ganam eh sannan akwai suna kuma mubahami ka kashi uku na ma akwai suna mubahami me suna mubahami wanda shi an ɓoye wanda ake nufi kamar mi ismul ishara alismul mausul ismu shardin alistifham ismu listifham to akwai abdoma'ir kaga kenan suna kashi uku ne suna na zahiri suna mubuhami suna domiri to shi sai kawo guda biyu duk da an kawo waccan wa'anta kuma kowane ya shigo shi ko tunda anta ya zama zamiri kaga an samu mubham an samu mudumar sannan an samu zahir to dukkaninsu dai sunaye ne dukkaninsu irinsu ana anta anti antuma antum antunna antum duk sunaye ne asma'u sharti kulluha dukkanin sunaye ne abdama'ir sunaye ne asma'ul mausula ko al'asma'ul mausula sunaye ne asma'ul isharati sunaye ne don kaka ɗauka cewa a'a duk inda baka gansu ba shikenan ba suna ba ne to wannan ita ɗaya ce ya ambata cikin alamomin suna amma suna da yawa akwai attanwinu akwai annida kira akwai al at-ta'rifiyya akwai al-isnad arabi ambace su ba shi yasa can ibnu malik alfiya yake cewa bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal ana gane suna bil jarri da jarra ya ambace ta shi kenan za mu iya cewa biyu ya ambata ko tun da ya ce ma ya da min wa'ila au eh kaga au kana majruran kenan alama biyu ya ambata aljarru da dukhulu hurufil jarri to shine ibnu malik yace bil jarri ana gane suna da jarra shine harafinsa na ƙarshe ya ƙare da wasali ƙasa wattanwini ana gane suna da tanwini ma huwa tanwinu suka ce nunun sakinatun za'idatun talhaqu akhiral lismi labzan la khatta shi at-tanwini eh ba wai alamata ne ba ko addammata ne wannan alama ce eh alamatu tanwini ake kiranta to malamai sun kasa shi gida gida zai kai hudu suka ce akwai tanwinu tamkini eh tanwini wanda ke ƙara tabbatar da cewa sunan nan ya cika sharuɗan zama suna akwai shi to shi shine allahiku lil asma'il mu'raba shi yana shiga ga sunaye ma'urabai ba mabniyai ba kamar ka zaidin wa rajulin eh to duk sanda ka ji an ce zaidun muhammadun masjidun kitabun wannan tanwinu tamkini ake kiransa hmm? tanwinu at-tamkin an gane ko to wannan kenan sannan akwai mi hmm? sai tanwinu ga wannan an son sai tanwinu tanwinu at-tankir shi kuma Allah kulil asma'il mabniya shi kuma yana shiga ga sunaye mabniyai kamar sibawaihi eh sai ka ce marartu bi sibawaihi wa bi sibawaihin akhara wa bi sibawaihin sibawaihi mabniyun ne amma tunda aka ji kayan mai tanwini yanzu ya koma na kira kenan ba wannan siba wahe wanda an ka sani ba wani siba wahe ne daban sannan akwai tanwinul muqabala shi kuma allahiqu li jam'il muannasi as-salim irin su muslimatun hmm? mu'minatun ko hindatun shi kuma an kira shi na muqabala saboda min hmm? yana muƙabalantar nunun gami jam'ul muzakkar salim muslimu na saboda asalin sunan in ka koma ga mufuradi yana da mi tanwini muslimun muslimatun ko to sai aka kawo shi jami'i aka ce muslimatun kaga ya sake bayyana eh shi kuma can sai aka kawo nunun madadin wancan tanwini muslimuna saboda shi bai yiwa a same tanwini to shi yasa shi wancan na mata tanwinin sai a kira shi tanwinul muqabala li'annahu yuqabilu yuqabilu nuna eh allati fi akhir al-ism allati fi akhir ismi jam'i al-mudhakkar as-salim sannan akwai tanwinul iwadi shi ne da hudu shi kuma kala biyu ne akwai iwadun an jimla akwai iwadun an kalima tanwinul iwad na wa ƙauluhu ta'ala wa antum hina izin tanzuru hmm? to hina izin kaga an yi tanwini ai hina iza balagatin ruhul hulquma kaga ba a sake maimaita shi sai aka ce dai wa antum hina izin kaga sai ya wakilci jumlar gaba ɗai iza balagatil ruhul hulquma akwai iwadun an kalima ina misali hmm? kullun ya'malu ala shakilati eh ai kullu wahidin ya amalu ala shakilati ko kullu ahadin ya amalu ala sai aka shafe ahad ko wahid ko insanin kullu insanin duk yadda ka kaddara dai sai aka shafe shi to wannan iwadun an kalma wacce iwadun an jimla akwai kuma iwadun an harfin iwadun an harfin kawai misali eh faƙaɗe ma an ta ƙaɗin ƙaɗin din kaga aka yi mai tanwini to wannan iwadun ne an harfin ai faƙaɗe ma an ta ƙaɗi akwai ya'un sai aka shafe ta sai tanwini sai sai wakilce ta to wannan su ne a ƙasa na tanwini to duk suna cikin alamomin suna amma malam bai ambace su ba bai ambace su ba to shine ibnu malik ya ce wanne da da kuma kira eh ko irinsu ya ibrahim ko irinsu ya nuhu da makamantansu ya yusuf ya kaza ya kaza ya kaza to ya yaɗin nan da kake ji ba ta shiga ga komi sai sai suna duk inda ka ji ya to abin da zai biyo a baya suna ne ko dai suna na zahiri ko damiri eh ko mubahami tunda mun ce suna kashi uku ne zahir mudmar mubham mubham shine ya shafi asma'ul mausula asma'ul ishara eh asma'ul shart to sai cewa al da kuma al kamar zai kitabun sai ka ce al kitab rajulun sai ka ce ar rajul to wannan al al din da kake ji da ashamsiya da al'akamariya ba sa shiga ga kowace kalma sai sai suna ibn malik ya ce wa musnadin wa musnadin da kuma jinginawa isnadi in ka ce misali ja a zaidun to ka yi isnadin ja a gawa ga zaidu ko kuma zaidun ƙa'imun a gani to wannan kenan to shine a takaice dai yake nufi da wannan duk da duk kaga bai kawo su ba ko akwai alamomi da dama waɗanda ya kamata ya kawo su amma bai kawo su ba to wannan a takaice kenan daga cikin alamomin suna cewa an ya kuna fa'ilan an ya kuna maf'ulan suna duk inda ka ga fa'ili to suna ne duk inda ka ga maf'ulun bihi shi ma suna ne sannan daga cikin alamominsa akwai al'ikhbaru anhu ba da labari a kansa ba a ba da labari a kan fi'ili in ka ce zaidun ƙa'imun ƙa'imun khabar ne nawa na zaidu eh yawwa to suna ɗaya da wannan amma ka ce ja a zaidun to zaidun kaga ba ba ikhbari yake yi akan a wannan isnadi ne an isnadin ja a gashi zaidu to sai ce mun gama yanzu da suna sai babul fi'ili babu mai magana akan fi'ili wal fi'ilu ma yadkhulu qad wasinu alaihi mithlu bana aw yabinu shi kuma fi'ili idan an ce al fi'ilu fil lugha shine al hadath eh faruwar wani abu kawai shi ake kira fi'ili faruwar wani abu kaga ya saba ma suna shi ma dalla ala musamma kawai amma alfi'lu fil lugha shine alhadaf amma istilahin malamai shine mi me tarifin fi'ili an sha fada alfi'il me tarifin sa me ma'ana fi'ili inda nahwiyin hmm eh subhanallah tarifin fi'ili ما هو الفعل ها ده فعلي كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص شي كمان كل لفظ دون لفظي يدل يكي إشارة يكي شريروا يكي نوني علامي husuli amalin fi zamanin khasin shikenan duk wani lafazi da zai zo ya nuni akan cewa aiki wani aiki ya au a zamani keɓantacce kamar kama kamar jalasa kamar ya ƙumu kamar ya jilisu kamar ƙum kamar ijilis kulluha a fa'al to sai ce ma alamomin sunansa shi ma shi ne ya ce ma ya dukhulu kat shine abin da kat ke shigansa kat harfu ta haƙiƙin duk inda ka ga kat to ka duba abin nan da abbayanta fi'ili ne abin nan da abbayanta fi'ili ne to ita kat tana da ma'anoni da yawa ibn hisham al-ansari cikin mugunin labib ya ce tana da ma'anoni guda shida ita kat kat din nan da kake gani ba wani inda ka ga kat sai ka ce hakika ba a'a akwai inda ba hakika take nufi ba eh ma'anoni ɗaiɗaiɗai guda shida daga cikinsu akwai attaqalilu nuna aikin ya faru amma kaɗan ba da yawa ba eh kamar can shekul islam da yake magana akan wa'inda za a bai wa lada ta ni- ta son manzon Allah idan sun yi maulidi sai ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi almahabbati wal ijtihad la ala albidai to wannan kad ba ta tahqiqi bace eh littaqalili eh ma'ana Allah zai ba su lada ya kaɗan me yasa ta zama ya kaɗan saboda aikin gaba ɗaya bai zan kyakkyawa ba da a ce yadda son annabi yake shari'a yake addini to bukukuwan da suke na maulidi shi ma an shar'anta shi to sai a ba su lada mai yawa ga ladar so ga ladar mi taron maulidi to shine ibnu taymiya ya ce idan mai maulidi yayi maulidi don son annabi son annabi shi ya zaburar da shi ya zo yana taron maulidi sai ce to wancan son da yake wa al'annabi Allah zai ba shi lada akan wannan son amma wanga aiki da ya na bid'a ba za a ba shi lada akan sa ba to shine sai sun ce ibnu taymiya ya ce ai maulidi kaga ai wannan adalci ne ko ba haka bane tsaba adalci ne shi yana magana ne akan mahabbatun nabi to mahabbatun nabi bid'a ne eh ba suna cewa son annabi suka yi ba to duk wanda ta tabbata da gaske yana son annabi kuma don son annabin yayi maulidi to za a ba shi ladar son te ta yadda ko da bai yi taron ba dai za a bashi dai ladat kamar mu kaga ba ma yi to amma kuma in har son mu ga annabi na gaske ne za a ba mu ladar su to shi wani abu ne ta miya ka magana amma taron da suke da karance karancen da suke yi da zagayen da suke yi babu lada shine yace la alal bid'i ba za a ba su ladar bid'an ba kaga magana a fili take amma sai suka murɗe suka ce ya ce dan maulidi ana ba shi lada ana kaza ana kaza ga hau abu rubucewa to har ko yaushe haka suke duk sanda za su ɗauko magana daga littafin sunna su karanta sai sun juye ta kuma in ka koma cikin majmu alfatawa da alfatawul kubra an tambaye shi kan maulidi ya ce maulidi bid'a ne sa- annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba na gani amma saboda son zuciya wai kuma sai su zo su makale ma ga magana wai tunda kawai malam ya ce wallahu qad yusibuhum kuma ya faɗi inda za a ba su lada sai ce ala hadhihi mahabbati akan wannan son annabi wal ijtihadi da ƙoƙarin bayyana son annabi sai ce la alal bida'i min ittikhazi maulidihi idan sai ce ba za a ba su ladar riƙon maulidi abin zagayewa duk shekara ba wannan ba su da lada a kan shi kaga fili yake to wannan kaddin malamai suka ce litta kalil sheikh salihul fauzan ya yi wannan bayani ta'aliƙin da yawa ma littafin ya ce kat huna litta kalili to kaga ashe ba ko yaushe amma su yin sun kasu su ce wa qad- wallahu qad yusibuhun tabbas kaga wannan jahilci ne hmm? kamar yadda zaka ce qad yasduqul kazubu hmm? mai ƙarya maƙaryaci zai iya yiwuwa ya yi gaskiya bi ma'ana gaskiyar tashi ba ta da yawa sannan cikin ma'ana na biyu akwai attakasir yawaita abu kama ka ce ƙadiyas saduku ƙadiyas saduku haƙiƙa mai gaskiya yana yin gaskiya da yawa sannan takan zo da ma'anar eh attahaqiq eh to shi kuma galiban sai in ta zo bayan fi'ilun madin irin su qad aflaha mu'minun eh qad sami Allahu to kullu haza littahqiq littahqiq to haka dai ta kawo wa an koma can mugunin labibi duka ya kawo su guda shida Eh, ya kawo su guda shida irin su attawakko hmm? sauraren jiran abu kama ka ce kadi ya kadumul musafiru hmm. mana ina nan ina jiran matafi ya dawo attawakko da attakarib shine taqribul madi ilal hal kusantar da fi'ili madi zuwa ga hali kamar qadi qamatis salatu kaga lokacin sallah bata tsayu ba to ba za ka ce hakika sallah ta tsaye ba la ba shi ake nufi ba a lokacin sallah yayi kusan tsayuwa shi ake nufi yana dab da ya tsayu ko kuma sallah tana dab da ta tsayu sallah tana dab da ta tsayu an ɗauko shi daga madin ƙama sai aka kusanto shi ilal hali zuwa lokacin magana to ka gani akwai attaƙalil attakfir attahaƙiƙ sai mi attawakko sai mi attaƙarib sai na shidda annafiyu su ne ma'ani na ƙat guda shida ba duk inda kaga kada haka zaka fassara ta ba to daga cikin ma'anoninta na kuma ba ta shiga ga fi'ili sai wanda yake ko madin ko mudari'un ba ta shiga ga fi'ilu amrin sai ce wala qad alimtumul ladzina atadaw ko na gani to me ma'anar wala qad alimtumul ladzina atadaw kun shiru eh litta haƙiƙ irin su ƙadi ya alamullahul mu'awwiƙina shi kuma ha eh shi ma litta haƙiƙ tunda an jingina ta ga Allah na gani? قد يعلم الله المعوقين فأما هذا قليل جدا شغان قد ga fi'ilun mudari'un kuma ta fa'idantar da ta hakiki bai da yawa a larabci to shi yasa wancan jahili sai ya ɗauka wallahu qad yusibuhum galibin ma zaka ga sai an raba ta ga sha'anin ubangiji sai ne take bada ta hakiki amma ‘yan an jingina ta ga halittu ko dai ta ba da ma'anar taƙalil ko ta ba da ma'anar attakasir wannan shi ne to a taƙaice kenan sai ce wasinu haka nan kuma daga cikin alamomin fi'ili akwai mi akwai sinin ko shi ne ya ce alaihi mislu bana auya binu misalin fi'ili kamar ka ce bana ya bayyana kana iya cewa ƙaribana eh au ya binu ko kuma yana bayyana kaga bana fi'ilun ne madin ya binu fi'ilun ne mudari'un yana bayyana ƙaribana ƙari ya binu hmm? sannan kana cewa saya binu ita kuma sinun tana shiga ga fi'ilun mudari'un amma al-mustaqbal wanda zai zo nan gaba eh kamar ka ce sa'usalli zan yi sallah kenan ba kai ba ko sa'ati ilaika zan zo eh kalla sayalamuna kaga ba su sani ba kenan za su sani nan gaba to shi yasa ake kiranta da harfu tanfis bi ma'ana at-ta'khir akwai saufa ya uwarta kalla saufa ta'lamu ثم كلا سيعلمون كلا سوف تعلمون duka للتأخير والتصويف to sai ce aumi eh sai ce au ko kuma daga cikin alamomin fi'ili ta'u man yuhaddisu ta'u na mai magana ita ake kira domirul fa'il kenan ko lahiqathu sai ta riski fi'ili to kenan tunda ta riske fi'ili alamu ya nuna cewa mi kalman nan fi'ili ce eh kamar ka ce qumtu kama ba wai dole sai ta mai magana ba haddata al-mukhatab qumta haddata al-mukhataba qumti su uku ne qumtu ni mai magana qumta abokin magana qumti mace abikiyar magana to dukkaninsu alamu ne na mi na fi'ili shine yace ka qaulihim kaman magana su fi laisa ga fi'ilin laisa sai su ce mi lastu ban zamo an fusu mai tudda mai yau ba ni ba na tudda mai yau ba na tudda yawu don sha'ani ne na ƙazanta to mahallin shahidin lastu kenan laisa mine ne fi'ili ne saboda mi ta'un ta riske shi to akwai saɓani game da laisa amma shi ya tafi cikin masu cewa laisa fi'ili ce ma huwa dalil shine ga ta'ud damir ta shige shi ta'u man yuhaddisu bi ma'ana ta'ul mutakallim ta'un ta mai magana ni mai magana ko al mukhatab ko al mukhadaba mace to shine irin su ni'ima duk wasu malamai sun tafi akan cewa fi'illai ne saboda kana iya cewa ne eh kana iya cewa mi hmm? na'imta na'imtu eh na'imti sannan akwai ta'u ta'nis aga bai kawo ta ba ita ma tana shiga fi'ili kuma ta yi nuni akan cewa fi'ilin nan fi'ili ne kamar zahabat ƙara'at jalasat wadda a ɗaurara to ita ake kira ta'utta anis ita ake kira ta'utta anis to da ta'utta anis da ta'ud damir bambancin su ita waccan ta'un suna ce suna ce amma ta'u ta'anis harafi ce harafi ce don ta yi nuni akan cewa aikin nan mai yin sa mace ce ƙamat eh ƙamat to da ita ta'u ta'anisi da ita ta'u damiri ba sa shiga sai ga fa'ilun madin ba sa shiga ga mudari ba sa shiga ga amr fa'ilu amrin da ta'u damiri da ta'u at-ta'anis to sai fi'ilul amri tunda an faɗi alamun fi'ilun madin an faɗi alamun fi'ilun mudari'un sai alama fi'ili mudari أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله دخل وانبسط واشرب وكل aukana ko kuma shi fi'ilin nan ya kasance amran fi'ili na umarni fi'ilu amrin kenan fi'ilu amrin zashtiƙaƙin ma'abuci tsagowa an tsago shi ne daga masdari ba asulun ba ne na hauƙul kamar ƙul aga an ciro shi ne daga mi eh? daga ƙaulun an ciro shi ne daga mazdarin ƙaulun ashe duk inda gagga fi'ilu amrin mushtaqqun ne haka shi ma fi'ilun madin fi'ilun mudari'un dukkanin wa'annan mushtaqqai ne in banda wasu afa'ala da anka wa'anda suke jami'ai ne amma mafi yawa afa'al mushtaq suna daga cikin mushtaqqat to shi ne ce ko kuma fi'ilin ya kasance fi'ilu amrin zashtiƙaƙin ma'abuci cirowa tsagowa daga masdari wa misluhu ya daga cikin misalin fi'ilu amrin udkhul shiga a gani udkhul kaga mushtaqqun ne nami ad-dukhul dukhulan ba shine mazari ba qum eh qiyaman shine mazarin sa qul qawlan shine mazarin sa to sai ka duba ha gani duk sanda ka ga fi'ili yadullu ala talab yana ala al-amr ko ala talab yana nuni akan nema eh to wannan alama ce wadda ka nuna cewa shi fi'ilu amrin ne amma cikin alamominsa shi ne suka ce ya karbi yana karban nunu taukidi eh gana ya ce udkhulanna hmm wambasit imbasit ka sake fuskarka shine imbasit ka sake fuskarka ka game fuska washarab ay ishrab ka sha abin sha ishrabanna eh in basitna in basitna ishrabna Eh, ko kai nunin nisuwa nake so in ce ko Mm, yanzu yana karɓar nunin nisuwa eh da kuma nunin taukidin ɗin ita ma duka izhabanna udkhulunna udkhulanna in bas ko in basitna in basit sai a ce mi hmm? sai a ce mi ya an sa nuna taukiri hmm? in tunda an ce udkhulanna ishrabanna to in basit ha in basit eh eh in nunu taukidi asakila eh ya za mu samai hmm? eh imbasitanna eh imbasitanna eh imbasitan in ka sa nunu taukidi khafifa imbasitan imbasitanna ishrabanna udkhulanna to in kasa mai nuna taukidi alama ce wadda ka nuna cewa shi fi'ilu amrin ne ko kuma ya zan ya karbi ya'ul mukhataba ta almu'annasa kamar ka ce kul sai ka ce kuli udkhul sai ka ce udkhuli in basit sai ka ce eh in basiti isharab sai ka ce isharabi to duk fi'ilin da ya karbi ya ulmu'annasatil mukhataba fi'ilu amrin ne hmm? fi'ilu fi'ilu amrin ne wannan shine abin da ake son ka gane saboda haka yana daga cikin alamominsa Mm. yana karɓar nuna taukidi sannan yana karɓar ya'ul mukhatabatil mu'annasa mm? an faɗi wannan don ka bambance su irin da asma'ul af'al irin su sa ma ihin sa bi ma'ana uskut kaga umarni ne amma bai karɓar nuna taukidi bai karɓar ya'ul mukhatabatil mu'annasa to su in ka gansu asma'ul afa'ali ake kiransu ba a kiransu da fi'ilu fi'ilu amri to nan za mu tsaya wani sati in mun dawo sai mu tashi bari mu ida babin babul harfi tunda akwai lokaci babin harafi wal harfu shi kuma harafi ma laysat lahu alama shine wanda bai da alama duk alamomin gara an ka faɗa na suna da na fi'ili shi ko guda bai da ciki to shi ake kira harafi eh sai ce faƙis ka kwatanta ala ƙauli a kan zance na takun allama sai ka zan mai tarin ilimi ma'ana abubuwan da ban kawo ba to sai ka kwatanta wasu da su sai ka hada da waɗanda na kawo in ka yi haka to sai ka zamo mai tarin ilimi misaluhu misalin harafi hatta kama hatta matsalin ilfajar ko da mi kuma Hmm? wala sannan akwai la'an nahiya la tajlis Hmm. ko annafiya hmm? la ya zahabu akwai summa ta adafi summa la tus'alunna yawma idhin 'anil nayi to summa harafi ce wa bal akwai bal walau akwai lau walam akwai lam walamma akwai lamma an sha bayani a kansu hmm? ita hatta sun ce ma'anarta tufidul ghaya al-intiha'u intiha'ul ghayati inda hukunci ya tsaya eh hatta matala'il fajri hmm? a gani eh ko ba haka ba kamar can wakulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajar kaga hatta har sai hmm? to shine asalin ma'anarta shine asalin ma'anarta sawa'un ta shiga ga fi'ili ko ta shiga ga suna tufidul gaya intihaul gaya sannan wala ta kuma akwai nafiya korewa eh kamar la ta zahabu la ya zahabu kai la ya zahabu zaidun zaidu baya tafiya akwai ta annahiya ta hani la ta zahab ita kuma tana yin jazama ga fi'ilin fi'ilin mudari'un tana shiga ga fi'ili mudari'i ne kawai ba ta shiga ga madin ba ta shiga ga amr ita la annahiya ko amma la da annafiya da annahiya dukansu suna shiga ne ga fi'ili fi'ilun madin sai summa ita kuma tufidul adaf ma'at tarahi tare da jinkiri wahal ita kuma lilistifham tambaya hal anta ɗalibin shin kai ɗalibi ne wabal ita kuma lilintikal min kaza ila kaza shine cirantuwa a bar wani abu zuwa wani abu ja a zaidun bal amrun zaidu ya zo ka ba haka ba amru ne walau ita kuma harfu limtina'in lilimtina'in eh lau eh lau an ɗalibun la'akaramtuka da a ce kai ɗalibi ne da na girmama ka to kaga mi ya hana in girmama shi saboda zamansa ba ɗalibi ba to shi yasa aka kira ta da harfu limtina'in lilimtina'in eh harafi ne ke nuna hannuwar wani abu saboda shine hannuwar abin da a gabanta saboda abin da abba ya gare ta shi ma hananne ne walam ta kuma tufidun nafaya eh wal qalb wal jazm tana shiga ga fi'ilun mudari'un lam yazhab lam yalid sannan walamma ita ma tufidun nafi eh wal qalb waljazm tana jazma tana korewa sannan kuma tana juyar da mudari ita mai sai ga maudi ko hal walamma ya zahab zaidun har zuwa yanzu zaidu bai zo ba lam ya zahab zaidun zaidu bai tafi ba to wannan shi ne eh an dai sha bayani a kansu ko karatun ɗanwar dai an yi bayani kan cewa sun haɗu da ita lam da bal kan abu biyar sun rabu yawwa ko wanda ya- ya haddace su
eh a ba tsokaci ba cewa an kai akwai wanda ya haddace ko babu eh
Allah ya sawaga nan za mu kwana sai a tashi babun na kirati wal ma'arifa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh